علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ke gudanar da al'amuran sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu cikin amincewar Allah subhanahu wata'ala rayuwar mu ta riski wata Ramadan da ya gabata a cikin wannan shekara kana kuma Ramadana ta wuce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana ibadun da aka aiwatar ya sa muna cikin bayinsa da ya musu tagomashi da samun yanci daga wuta za mu kuma ci gaba insha Allah darasin da muka saba yi ranar Juma'a, za mu fara a yau insha Allahu goma sha a ashirin da biyu ga watan Shawwal, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi da bakwai wanda kuma yake daidai da goma sha biyu ga watan Maris shekara 2026 miladiyya. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka cikin karatun da zamu yi. muna kuma addu'a Allah subhanahu wa ta'ala goma ne ko? Ba sha biyu ba. Eh, goma ne ko? Allah ya mana muwafaka. Muna addu'a ga ‘yan uwanmu waɗanda Allah ta'ala ya amshi rayukansu, musamman akwai ɗalibinmu wanda yake abokin aiki kuma, Malam Hafizu Barde, Dr. Hafizu Barde, wanda duk darasin da nake gabatarwa a nan wajen yana halarta kowace juma'a kuma dama muna tare da shi a dukkan majalisai inda nake yin karatu wanda Allah ta'ala ya amshi rayuwarsa yau sati biyu kenan da kwana biyu ba tare da jinya ba haka nan Allah ya aiko masa ajali muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya kyautata makwancinsa Allah kuma ya karɓa masa kyawawan ayyukansa ya kuma meye masa a gurbinsa ya tsare masa ya shiryar masa da zuriyarsa mu ma in lokacin mu yayi Allah ya amshe mu a lokaci da kuma yanayi wanda yake mafi kyautata zamu tashi ina tsammani cikin surat farkon suratul anfal ko ha na'am suratul anfal ita ce sura ta takwas a cikin jerin gwanon surori na alkur'ani sura ce madaniya in banda ayoyi guda bakwai wanda suka fara daga wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin da ayoyi shida da suke bayanta to waɗannan su a makka suka sauka وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون آية ita wannan sura aya saba'in da biyar ne ko aya saba'in da shida ko saba'in da bakwai a bisa bambancin lissafi na ƙurwa'u da kuma mudun wa mabu'u har wa isi babban abin da wannan sura take karantarwa a tarbiyatul harbiya ana koyar da mutane ne tsari na yaƙi domin kome ma addini sai an koya ma in an je yaƙi ba kawai za a dinga ɗaukan makami ne kawai ana sara kuma sannan a aiwatar duk abin da ake son aiwatarwa a dawo gida ba a akwai tsari da musulunci ya tanada allati zaharat aqiba ba'dil ghazawat wanda ya bayyana a ƙarshen wasu yaƙoƙi da aka aiwatar wa nazarar fi gazwati badrin kuma ita wannan sura ta sauka ne a lokacin da aka yakin badar fatadammanat al-kathir min at-tashri'at al-harbiyya kuma ta tattara abu da yawa daga cikin abin da shari'a ta tanada na tsarin yaki wal irshadat al-ilahiyya da nusarwa wanda Allah ta'ala ya wa mu'minai التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله وأن ودنن إرشادات يزن واجبي ga dukkan mu'mine su be su a yakin da za su yi da abokan gaba na Allah wa tanawala janiban min nizamin silmi wal harbi ta wani bangare kuma ta yi batu a kayan tsari na zaman lafiya ana yaƙi kuma sai aka yi niyyar za a yi zaman lafiya to ya za a aiwatar da shi duka wannan an tanada a musulunci wal harbi da kuma ma tsari wanda yake na yaƙi ɗin kansa wa nizamil ghana'imi wal usra wal wal asara eh ko wal asra da kuma tsari wanda yake na a ganima da za a samu da kuma waɗanda za a kama a ribace su su zamanto bayi prisoners of war kenan su ne asra wa nizamil mu'ahadati wal mawafiqi da tsare-tsare ma na alƙawarwa da za a rubuta da waɗansu yarjejeniya da za a yi tsakanin dauloli kan abin da ya shafi zaman lafiya ko ya shafi yaƙi ko kuma ajewa makamai. Wa nizamin nasr wal hazima akwai bayani na tsarin nasara idan an samu ya za a yi, in kuma musulmin ne aka ce su da yaƙi su ya za a yi. Wa wajibatul mujahidin fil i'dad wal isti'dad da kuma abin da ya zamanto wajibi ga masu jihadi fil i'dad wajen tattali wal isti'dad da kuma shiri akwai bambanci tsakanin tattali da kuma shiri tattali shine a tanada abin da ake da bukatar sa wajen yaki shiri kuma a tsatsara ya za a aiwatar da yaki al i'dad kenan wal isti'dad thumma ترك الامر بعد ثم ترك الامر بعد ذلك لله وحده sannan idan kuka yi naku shirin sai kuma ku bar al'amari bayan haka ga Allah maɗaukaki shi kaɗai, domin ba shirinku ko tsarinku ko tattalinku ke ba ku nasara ba, waman nasarar illa min indin lahil azizul hakim, domin babu nasara sai daga wajen Allah mabuwayi kuma wanda yake gwani. Kama ta'arwa ce suratu li da'awatul mushrikina kamar yadda surar ta bujiro da bayani ana kiran su kansu mushrikai lil'intiha'i min munawa'atil islam akan su hannu daga takalan musulunci wa idhanihim bil qitali kuma a sanar musu da yaƙi in har suna aiwatar da haka wata habirun munal munafiqin sura kuma ta yi batu na gargadi ga musulmai su kiyayi lamarin munafikai wa darbil masali bil umamil madiya allati harabat rusulallah aka buga misalai game da al'ummomin da suka shuɗe waɗanda suka yaƙi manzannin Allah ya yi ƙarshensu ya zan, waɗam ya shukuro ni'amatan Allah kuma ba su godiya ga ni'imar Allah ba, Allah ya ƙyale su, to bayani zai zo. Nasalar ba da an tammad gazwatu badrin kubra wannan sura ta sauka ne bayan da aka kammala yaƙin badar, yaƙin badar babba, shi ake kira badanar kubra, as-kubra kuma shine wanda yake na Uhud. Allah ce farwaqat bainal haqqi wal batil wanda wannan yaki shine na farko kuma shine ya rabe a tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal islami wal kufr aka bayyana aka fayyace tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al islam dawlatan mustaqilla kuma wannan yakin shi ya sanya musulunci yanzu ya zamanto daula ce mai cin gashin kanta lahakiyanuha da take da kasantuwarta a matsayinta na daula wa nizamuha take da tsare-tsarenta wa sulɗatuha take da irin shugabancinta mimma yukhalifu anzimatal alami qablaha aw ba'daha yadda tsaranta ya saba da tsarin daulolin da suka zo kafinta da daulolin da suka zo bayanta ba kwaikwayon su ta yi ba to wannan yaƙi shine ya tabbatar da samun kafuwar daula mustaqilla islamiyya فختمت السورة الكريمة وأن سورة من درجة كما سيتا تكتي ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين أي بيان cewa akwai wala'a jibintan juna cikakke tsakanin muminai wa annahu mahama tana'at diyaruhum kuma ai bayanin su fa musulmi duk yadda garuruwansu da ƙasashensu suka yi nisa da juna wa ikhtalafat ajnasuhum duk yadda jinsinsu ya zan ya bambanta waɗansu farare waɗansu jajaye waɗansu baƙaƙe fahum ummatun wahida to ba su al'umma ce guda daya karkashin ubangiji guda kama anna millatal kufra aidan wahida kama yadda addinin kafirai shi ma duk yadda ya sassaba a dunkule yake waje guda dan duk lokacin da aka zo kiyayya ga musulunci za ga sun hadu yahudu da nasara kiyayya suke da juna haka al'amarin yake ko a yanzu wallahi ba sa son juna ko a yanzu Yahudu ba sa son Kirista, Kirista ba sa son Yahudu. Haka abin yake. Masu bautar gunki su ma daban suke, su ma nasu gani suke shi ne daidai ba sa son kowa, ba ba Kirista ba, ba ba Yahude ba, kowane ne ya je yanka saniya inda zai game da fushinsu, saboda su ya yanka masa abin bauta. to kaga kenan suna da addinin su daban to amma idan aka zo yakar musulunci ba nan kuma bakin su daya kama anna millatal kufra aidan wahida kama yadda addinin kafirai shi ma guda ɗaya ne wa bainal kafirin wilayatun qa'imatun kuma ayi bayanin cewa akwai wala'a jibintar juna tsayayya a tsakanin kafirai ƙa'imatun ala ususil baghi wa dalal wanda aka tsaida ta a kayan tubali tushe na zalunci da kuma bata wa annahu la wilayata bainal mu'minina wal kafirin kuma ai bayani a cikin wannan sura cewa to fa tsakanin mu'mini da kafirai babu wala'a ba jibintan juna da san juna da taimakekeniyar juna a kayan barna babu su musulmai suna nan akan addininsu arna suna kan addininsu lamma ikhtalafa almuslimun fi ganaim badr to bayan da aka je aka yi yakin badar yadda lamarin ya kasance kamar yadda ya zo cikin wani hadithi na abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm badrin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar badar man fa'ala kaza wa kaza falahu minan nafli kaza wa kaza wanda ya aiwatar da kaza da kaza a cikin yakin nan to abinda zai samu na ganima yana da kaza da kaza kuma aka gaya musu ka'ida na salabi as-salabu salabu shine abinda kafir yake dauke da shi lokacin da aka kashe shi dokinsa kayan da yake jikinsa takwabinsa in akwai waɗansu zobba ko makamantawan to shine duk salabu wanda ya kashe shi shi yake da wannan shirgin da ya taho da su kuma na guziri wannan su kuma a cikin ganima suke to duk irin wannan kawa'id din an ambace su don asalin ita yakin badar ko in ce shi yakin badar ba an yi shi ne a bisa shiri ba ba a san za a yi yakin ba Allah ne ya kawo musu wato ya zo ne ala ghair mi'ad shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je dan yayi yaki ba an ambata masa ne ga nan ayaran Abu Sufyan yana tahowa kuma Allah ta'ala ya masa alƙawari akwai ayar biyu ko akwai jama'a biyu kuma za ka samu nasara akan guda ɗaya. Sai aka ce ga ayarin Abu Sufyan annabi sallallahu alaihi wasallam ce to waɗannan su ne wanda za mu samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shela a wanda suke kusa da shi yace maza mu abin nan. Shikenan kowa sai ya kama hanya. Wannan daga jin ga annabi zai fita shi ma sai ya tashi ya tafi. In ya kulke a hanya sai ya ɗauka. Wani ma ba takalmi a kafarsa. wanda yake kusa da gidansa sai ya shiga sai ya ɗauko takwabansa sai ya rataya waɗanda suke kusa da inda annabi yake sune ‘yan kabilan aus to sai aka samu mafi yawancinsu su sun samu fita su suka fi yawa kuma iya tsirarun da annabi ya fita da su mutane ne kaɗan mutum ɗari uku ne da goma sha ba su da yawa amma da yake Allah ya tsara abin da ya tsara kamar yadda surar za ta bayyana sai kuma abin da Allah ya tsara ɗin ya faru To don haka lokacin da aka zo za a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da abubuwa da yawa tsakanin addu'a tsakanin neman wala'a daga wajen muminai musamman mutanen Madina da kuma sharji a sauran jama'a baki ɗaya akan yaƙin. To anan an ambata a wani ruwaya an ambaci cewa lokacin da yaƙi ya kai tira ne aka darkake waɗancan suka ruga suna gudu sai mutane suka kasu kashe uku waɗansu sai suka tafi suna bugun sauran kafira waɗansu sai suke ɗiban ganima suna hallarawa waɗansu su kuma musamman dattawa dattawa su kuma sai suka ɗauki makaman sai suka zo suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada wani ya kewayo ya ce zai cutar da shi to don haka lokacin da aka kammala kome yawa kana an ci nasara ga ganima matasa waɗanda su ne suka bi waɗancan kafiran a guje suna doddokiya sai suka ce to ai ganima ta mu ne dan mu ne muka je muka kakkarasa su muka fafare su har inda muka fafare su muka kamo na kamowa muka karasa na karasawa to shine faqala shuban matasa sai suka ce hiya lana ganima ai ta mu ce saboda kafin zuwan musulunci kafin wannan sura ta sauka ganima dan shine yakin farko da aka yi a musulunci gazwatu badr to kaga a lokacin ba a san yaya ake raba ganima ba su a tsarin da menene abin da ake cewa duk wanda ya kama kifi gorarsa daga kawa wulo a wajen yaki to kai ne da shi sai ka zo kai ta tarawa kuma waɗansu ba su zamanin da su haka suke ko kuma shugaban kabila ya ce shine zai mamaye kome sai ya dan san musu abin da ya ga dama to shine a wannan yanayi sai matasa suke cewa hiyalana mu adda ita la'annana basharna alqitala mu muka je muka ba matsa cikin yaki sosai wa kana shuyuhu tsofaffin da suka zauna wajen annabi suka kariya suka ce kunna rid'an lakum tahta rawayat ai mu kuma mu ne muka taimaka muku mu muka rike tuta domin yadda aka raba kenan matasa suka je gaba masu dan shekaru kuraju suka dan tsaya tsakiya tsofaffi suka tsaya ta baya su kuma suna rike da tuta to tuta kuma tana da muhimmanci a wajen yaki saboda duk inda mutum ya je ya dawo to zai ga ganan meeting point kowa nan zai dawo shine illa mutahayyizan ila liqitalin aw illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a to anan ne ake samun fi'a din kuma juyo wanda ake yi domin a dawo inda runduna take don haka wanda yake rike da tuta yana da muhimmanci a wajen yaki to tsofaffi sai suka ce a to ai mu ne muka muku agaji mu muka muku rumfa ta hatarayat mu muka tsaya a ƙarƙashin tuta muka rike muku ita walawin kashaftum lafa'tum ilaina da za a ce za a fafare ku to ai dawowa za ku yi zuwa gare mu fala tasta'thiru biha da haka ba za ku kebance kanku da ganima ba mu ma muna da ita to bayan da wannan jawabi ya wakana nazala bayanun min Allah anna al-mala lillahi wa lirasulihi faqat wancan na tsallake na koma can ko da hadisin nake karantawa Abdullahi dan Abbasin yace qala فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات متى سا متى سا sai suka yi gaba su ne suka nausa su kuma tsofaffi sai suka lazumci tuta falam ya barahu ha basu bar inda tuta take ba falam ma fataha Allahu alaihim lokacin da Allah ya ba su nasara qalal mashyaha qalal mashiyaka sai tsofaffi suka ce kunna rai da allakum ai mu ne muka agaza muku lawin huzittum lafa'tum ilaina inda za a darka ke ku da wajen mu za ku dawo don haka fala tazhabu bil maghnami wa nabqa ba zai yiwu ku tafi da ganima gaba ɗaya ba mu kuma a bar mu babu ganima fa abal fatayanu matasa sai suka ki wa suka ce ja'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ne ya sanya mana shi ya bamu domin ya ce wanda ya aikata kaza da kaza to zai samu kaza da kaza sai ka ce mu muke da ita to sai Allah madaukaki ya saukar da wannan sura farkon wannan aka ce yas'alunaka ko nazala bayanun min Allah anna al-mala lillahi wa li rasulihi faqat sai bayani ya sauka daga wajen Allah subhanahu wataala cewa ita dukiyar nan ta Allah ne da manzansa kawai ba wanda yake da wani ahqiya akai sai yadda Allah ya sarrafa da manzansa ibn nasr laysa min ahadil fariqain domin nasarar nan ba ta samu ne daga wajen matasa ba ta samu ne daga wajen dabarar tsofaffi ba hada karfi akai kuma Allah ya bayar da ita wa inna ma huwa min Allah alladhi hayya'ahum lima hayya'a lahum nasara ta zo ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala da ya tsara su ga abin da ya tsara domin su faqala shine sai Allah ta'ala ya ce da suka yi tambaya kuma ga annabi yayi lamarin yake na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
Allah ta'ala ya ce, Yas'alunaka anil anfal, suna tambayanka dangane da al'anfal, jam'i na annafalo, wato al-ghana'im kenan, ana nufin ganima, sun miyat anfalan bi ma'ana az-ziyada, an ambace shi annafalo ne, annafalo yana nufin az-ziyada ƙari. لأنها مثل النفل على ما أنعم الله به عليه من النصر الأكبر domin tamkar ƙari ne Allah ta'ala ya musu an ba da kashi aka ba da gyara bisa abin da Allah ta'ala ya yi ni'ima gare su minan nasarar akbar babban nasara da aka samu aka ci kafirai da yaƙi wal'izzil adwam da kuma buwaya dawwamammiya allazi naluhu wanda suka samu aqiba hadhihi al-harbi a ƙarshen wannan yaki nasara da suka samu akan quraisha wanda suka tsangwame su kashewa manya-manyan shugabannin kafirai da aka yi kama waɗansu da aka yi suka kaskanta Allah ya tabbatar da alkawarin da yawa mu'minan wannan kadai ya isa babban ni'ima to kuma sai Allah ta'ala sai ya sake musu kuma ƙari ƙarin shi ne abinda waɗancan suka zo da shi yanzu an halatta domin shari'o'in da suka gabaci shari'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba a halatta musu ganima ba cikin hadithin jabir ɗan abdullahi wanda bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce u'aditu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa guda biyar da wani cikin annabawan da suka gabata ba a bashi ba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace wa uhillat liyal ghanaim an halatta mana ganima domin a gabani duk wani annabi idan aka je aka yaki annabi ya bada labarin wani annabi daga cikin banu isra'il da ya je yayi yaki da ya kammala yaki yana ƙoƙarin cin nasara a kayan mutanen sai rana take ƙoƙarin faduwa sai ya ce ya ɗaga kai sai ya kalli rana ya ce ke rana innaki ma'amuratu wa ana ma'amuru ke ma fa umarni Allah yake miki ba cin gashin kanki kike ba kuma ni ma Allah ne mun umarni akan na ci mutanen nan da yaki a yau ke kuma gashi yanzu kina nema ki fadi za ki kai mu gobe don haka sai ya roki Allah ya tsare ta sai kuma Allah ya tsaida ta suka ci gaba da fafata yaƙi iya lokacin da za su fafata sai da suka ci nasara tukunna Allah ya sake ta ta fada to da aka ci mutane da yaƙi sai ya ce a tara ganima sai aka tara ganima sai ya yi addu'a domin haka suke yi a gabani sai kaga harcen rana a harcen wuta sai ya taho daga sama wuta sai ta tafotsi daga sama sai ta fada akan abun sai ta ƙone shi gaba ɗaya alama kenan Allah ya karɓa musu wannan jihadin nasu to sai wuta ba ta faɗo ba sai fahimci cewa an yi gululi to da yake mutane suna da yawa ba zai yi mu baya da kowa ba sai ya kira shugabannin ƙabilu shugaban ƙabila kaza shugaban ƙabila kaza duk ku hallara ku zo kuma mubaya'a suna mubaya'a hannu da hannu wani ya yi mubaya'a da shi sai hannunsa ya manne a jikin hannun annabi sai ce to fi kumul gulul a cikinku an samu wanda ya gululi don haka kowa a cikinku ya zo ya mun mubaya'a kowa sai ya zo yana mubaya'a har sai da hannun wani ya manne sai ce to kai ne je ka kawo abin da ka ɗauka shi ne ya je shi ya ɗauko wani mulmulan zinariya ya kai kaman kan jaki sai ya taho da shi sai ce to a zashi cikin kaya sai aja cikin kaya sai kuma wuta ta sauko daga sama ta kone yanzu an karba yake da an ki karba saboda wani ya saba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama a shine da al'ummar su aka halatta ganima nan wajen suka yi tambaya yas'alunaka anil anfal kenan sai zamanto an kira shi anfal annaflu qari Allah ya bada nasara kuma sai yace to an sakar muku ganimar ma a matsayin qari na tukunci ku je ku yi amfani da shi amma ga ka'idoji ga yadda za a aiwatar ba wannan ne zai ce nasa wancan yace nasa ba kowa yace na kama na kama a'a kul ka gaya musu al anfalu lillahi war rasul ita ganima ga Allah take da kuma manzansa ya ji alaniha haiku sha'a Allah da manzansa za su aza ganima inda suka ga ya dace ma'ana Allah ne zai ambaci ya za a sarrafa ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wakilinsa ko custodian na ganima da za a wazza'a ta a bisa umarnin Allah faqasamaha sallallahu alaihi wasallama bainahum ala sawa sai Allah maɗaukaki ya raba ma'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba ganima a tsakaninsu ala sawai a bisa daidaito abinda ake nufi daidai wannan Imam Hakim ya kawo wannan bayanin a cikin Mustadrak wato abinda ake nufi da daidaito ba a bari wani yaron guma ya tafi da ita ba a'a kowa yana da kaso gwargwadon yadda ya participating a cikin yakin ita ganima in an zo ba a fifita wani akan wani eh ana raba ta ne bisawiya sai dai abinda ake yi wanda ya kashe wani to yana da salabin sa wannan nasa ne ba za a karba ba ƙari ne a kayan kokarin da yayi wannan nasa ne abinda aka tara na ganima kuma za a fitar da khumusi kamar yadda zamu ji gaba Allah ta'ala ya ambata وألموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى سيأك أنبتي خمسي sai an cire ɗaya bisa biyar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin ko bai je yakin ba wakiltawa yayi sai an cire ɗaya bisa biyar a kasa ta kashi biyar sai a ɗauki kashi ɗaya za a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana da damar yin amfani da ita wajen ciyar da iyalinsa danginsa da aka haramta musu cin zakka annabi yana da dama ya ɗauka a ciki ya basu talakawan da ba su je su wajen yaƙi ba saboda wani uzuri ko majinyata ko tsofaffi ko mata ko marayu ko masu rauni waɗanda ba su je yaƙin ba a ciki za a ɗauka su ma ba su amma wancan hudu bisa biyar kuma eh shi kuma wannan nasu na, na masu yaƙi sai a raba a tsakaninsu kuma wai ba za a ce komanda shi ne zai ɗauki babban kashi ba a ba haka ne ake ba ba high table inna ma abin da ake yi ana ba da rabo ga mai doki doki ana bashi rabo shi ma za a bashi nasa rabon wanda kuma sayyada ya taka rabo ɗaya ne to haka lamarin saboda yakin da mai doki yake ya bambanta da yakin mai kafa mai doki yana da advantage in da zai gudu kuma ya shawo kai in an gudu ma ya shawo kai mai kafa fa mai doki yana da advantage in a sama yake wannan yana kasa nan da nan zai bubbuge shi dokin sa ma ya runkuɗe shi ko ya sa abinan din dokin ya faɗe shi duk kaga akwai wannan doki ma yana tayawa to shi ya saka shi mai doki yana da kaso na dokin sa shi ne Allah ta'ala sai ya ba su ansa ya ce kulka gaya musu al'amfalu lillahi war wasu. Sun ma'amarar musulmi na bima ya jibu fi haƙƙihim sai kuma Allah ta'ala ya umarci musulmai ga kiyayewa abin da ya zan wajibi ne a haƙƙinsu faƙala sai Allah ya ce, Fattakullaha wa aslihu za ta bainikum, ku fa tsare dokar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ku kyautata tsakaninku. ku tsara dokar Allah kuma ku kyautata tsakaninku an ce imamu shafi'i lokacin da ya zo rasuwa ‘ya'yansa suka zo gare shi suka ce musu wasiya abin da ya gaya musu kenan sai ce fattakullaha wa aslihu za ta bainiku wa ati'ullaha war wasu ai an gama magana wasiya ta gama cika ku tsara dokokin Allah kuma ku daidaita tsakaninku kuma ku biyayya ga Allah da manzansa sai gaya musu aya Allah ya jika mutanen kirki ai haqiqata ma bainakum wato abin da yake a tsakaninku bil mawaddati wa tarkin naza'i ku zan masu soyayya ku daina yawan jayayya jayayya tana kawowa sabani sabani yana kawowa a yi kiyayya kiyayya kuma tana sanyawa a tarwatse a zamanto ba a haɗe don haka Allah ta'ala ya ce ku kiyaye dokar Allah wa aslihu za ta bainikum ku kyautata tsakaninku wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi da'a ga Allah da manzansa in dai har ku mu'mine ne shi ya saka islahu zatil bain yana daga cikin manya-manyan ayyuka a addinin musulunci islahu zatil bain kyautata tsakanin mutane wasu da kaga za ka yi saɓani za su yi saɓani ka yi ƙoƙari ka kyautata tsakaninsu daidaita kana da kima a wajen Allah kana da lada mai gwabi da aka maka tanadi islahu zatil bai babban al'amari ne shi saka ma Allah ta'ala yace la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima gana wadda ake yi daiwa ba alheri cikin ji Allah sai dai gana wadda ta dauki sifa guda uku gana wanda aka yi domin a umarni da sadaka kyautata waɗanda ba su da shi illa man amara bi sadakacin au ma'arufin ko ya umarni da abin da shari'a ta yadda da shi ake so kamar nasiha ko makamantan irin wannan ko muzakara wannan ita ma ganawa ce ta alkhairi au islahin bainan nas ko kuma ganawar da za a yi domin a sulhunta tsakanin mutane saɓani ne zai shiga tsakani ko ya shiga tsakani sai a zauna sai a tattauna a tattauna a rarashi wancan a rarashi wannan wannan ya ɗan sake wani haƙƙinsa wancan ma ya sake nasa haƙƙi shi kenan a dawo a daidaita to Allah ta'ala ya ce akwai alheri a cikin irin wannan har ma sai ya yi alƙawari wa man yaf'al zalika ibtiga'a mardatillah duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun nan da aka faɗa kuma yayi ne saboda Allah dan neman yardar Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima zamu bashi lada mai girma inji Allah subhanahu wataala to don haka islam al-islahu zatil bay abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske nassosi sun yi umarni da shi to shi yasa nan Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa ne wanda yake wajibi ne a haƙƙin mu at-taqwa wajibi ne kiyaye dokar Allah islahu zatil bay wajibi ne kuma sai Allah ya biye da cewa wa atiullah wa rasulahu kuma ku yi da'a ga Allah da manzansa kada ku yi jayayya kaga asali ta sauka ne a lokacin da dattawa da kuma matasa suka soma dan mai da yawu a kayan ganima to kaga duk lokacin da aka ce za a sa abun duniya a gaba ya zama mawdu'ul mukhalafa ayi naza'i a kayansa to sai ga jama'a sun tarwatsa shi yasa nan sai aka biye da cewa adi'ullah wa rasulahu in kuntum mu'mini ku ku yi da'a ga Allah da manzansa in har ku mu'mine ne ma'ana duk lokacin da sabani ya tashi me ake nufi ai Allah dama ya ce a maida shi zuwa gawa zuwa ga Allah da manzansa wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul duk lokacin da ya zamanto an samu sabani to a maida shi zuwa ga Allah da manzansa bi idnillahi ta'ala in aka koma zuwa ga nusus alqur'ani aka koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai kuma lazimci da'a ga Allah da manzon nasa to za a samu waraka duk lokacin da kaga an fandare wannan yayi can wannan ya can ba a samu hada ba to tabbas an samu guda ɗaya yayi zalunci a ciki ko duka biyu duka biyun sun yi zalunci sun kangare mu abin da Allah ya ce ko kuma ɗaya daga ciki amma inda kowa ya biyo abin da Allah ya ce da manzon insha Allah za a samu daidaito za a samu hancin zara Allah daidaita tsakani Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna abin da yasa aka mana da umarni da mu kiyaye dokar Allah kuma aka ce mai da'a ga Allah da manzansa in dai har mu mu'mine ne domin innamal mu'minuna abin sani kadai su fa mu'minai alka wato alkamilul iman waɗanda suke da cikakken imani allazina idza dhukira Allah sune waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubu zukatan suka tsorata mu'mine masu kamalar imani in an kira Allah aka ambaci Allah subhanahu wata'ala ai wa'iduhu musamman azabar Allah ko abin da Allah ta'ala yayi tanaji ga waɗanda suka kibinsa na horo to idan sun ji wannan suka razana zukatansu sukan tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan yana ƙara musu imani ay naziduhum imanan ko nuziduhum imanan muna ƙara musu imani wa tasdikan da kuma gaskantawa ga Allah subhanahu wata'ala fa nafsu tasdiqi taqbilul quwwata للفرق الذي نعرفه بين ما قام عليه دليل واحد وما قامت عليه أدلة كثيرة domin asalin shi gaskatawa to yana amsan ƙarfin imani tsananin gaskatawa yakan sa mutum ya samu ƙarfin imani domin akwai bambanci a tsakanin abin da dalili guda ɗaya tabbata a kansa da kuma abin da dalili masu yawa suka tabbata a kai don haka abinda ake karantawa na ayoyi an karanta aya an sake karanta aya an sake karanta aya to kaga imani karuwa ke da dai ma dama lokacin da ake karanta ayoyin ran yana yadda da abin da aka ambata to insha Allah sai kaga imanin yana sake karuwa wannan shine ya sanya malamai kamar Imam al-Bukhari cikin littafinsa ya kulla babi al-imanu yazidu wa yanqusu imani yakan ƙaru kuma yakan ragu ya jero ayoyi da yawa da irin waɗannan ayoyin eh nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce zadatkum imana kaga sabanin waɗanda suke cewa imani shi daskararre ne kawai a waje guda yake imani baya ƙaruwa imani baya raguwa da haka idan ana da imani kawai ana da imani to imani yana karuwa kuma yana raguwa yawan aiki domin nan kaga abin da Allah ya ta'allaka ce wa idza tuliyat alaihim ayatu allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum an ambaci Allah sai zuciyarsu ta tsorata wannan tsoratan da zuciya ta yi aiki ne ko ba aiki ba aiki ne akwai wanda shi an karanta ayar zuciyar ba za ta tsorata ba ko kaga bai yi aiki irin na wancan ba to shi wannan da yake yayi aiki wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kuma idan aka sake karanta musu ayoyin Allah zadatum imana sai ta ƙara musu imani saboda dama sun tsorata a baya kaga kenan ashe imanin karuwa yake da karuwan me da karuwan aiki fa amma allazina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshiruna ko kamar yadda yazo a cikin suratul tauba ayoyi da yawa sun yi magana a kayin ƙaruwar imani. Allah ya samu dace. kuma Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su mu'minan nan suna dogara ga ubangijinsa ai bihi yathquna la bi ghairihi ga Allah kawai suke damfara ba ga wani Allah subhanahu wata'ala ba yanzu an ambaci siffofi nawa na mu'minai an ambaci siffofi guda uku a cikin wannan aya idza dhukira Allah wajilat qulubuhum dan an ambata musu Allah zukatansu na tsorata sannan kuma wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana in an karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani ma'ana lokacin da suke jin ayoyin Allah ba watsi suke da shi ba yana tabbata a zuciyarsu ya ƙara musu yarda da Allah kaga siffa na uku sannan siffa na hudu ai siffa na biyu siffa na uku aka ce wa ala rabbihim yatawakkalu su sukan dogara ne ga ubangijinsu ba sa dogara ga komai Allah ta'ala shi ne mai yi abin da ya yiwu to Allah ne ya yi abin da bai yiwu ba Allah ne bai ga dama ba in Allah ya ga dama to dole ne sai ya yiwu ko wasu ba sa so amma in kaga bai yiwu ba to Allah ne bai ga dama ba to sai aka sake ambata kuma wata siffa har ilau tunda wancan duka imani ne menene yake bayan imani a martaba a musulunci shine sallah sai aka ce allazina yuqimuna salata kuma su ne waɗanda suke tsayi da sallah kaga nan iqamatu salah aka ambata tsai da sallah yu'tauna biha bi huquqiha suna yin ta da haƙoƙinta kenan za su yi ta akan lokaci a bisa ilimi kuma da ikhlasi dan neman yardar Allah kuma a bisa koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine iqamatu salah to bayan sallah kuma me yake biye da shi abokin tagoitakar ta ita ce zakka sai Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka arzuta su suna ciyarwa ai a dainahum abin da muka ba su yin fiko na fi da'atillahi suna kashe dukiyarsu domin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to kaga waɗannan waɗanda idan an karanta musu ayoyin Allah sukan tsorata waɗanda in an karanta musu ayoyin duk lokacin da suka tuna Allah ko aka ambata Allah subhanahu wata'ala sukan zukatansu na tsorata waɗanda kuma in an karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani, waɗanda suke dogara ga Allah ba su dogara ga wani balle su je wajen bokaye, waɗanda suke tsaye da sallah kamar yadda aka yi umarni, waɗanda kuma suke ba da zakkar dukiyarsu kuma suna sadaka ta taɗawu'i, Allah ya ce, ula'ika humul mu'minu na haƙƙa, waɗannan su ne cikakkun muminai. Allah ka samu a cikinsu. ula'ika humul mu'minuna haqqa ai almawsufuna bima zukira wanda aka bada wannan siffar tasu su ne cikakkun mu'minai mu'minai tabbatattu ai sirkan bila shakkin na gaskiya waɗanda ba kokonto lahum darajatun lallai suna da waɗansu darajoji a wajen Allah manazila fil janna matsayi a cikin aljanna inda rabbihim wajen ubangijinsu wa magafiratun suna da gafara wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake na karamci fil jannati a cikin aljanna ashe wanda yake mai da al'amarinsa zuwa ga bokaye kasan yanzu mutane sun koma wajen bokaye ba hidima da bokanci yanzu ya ƙara yawa cikin al'umma kullum sai da ɗaya ake da talakawa da masu kuɗi da 'yan kasuwa wani ma yana nan ka ga mutum aiki yake na wahala yana shan wahala cikin bakar azaba ke talauci amma kuma yana zuwa wajen bokaye za su mara aiki wallahi mutane sun koma ana yin tsafe-tsafe yanzu tsafe-tsafe koma kaga jama'a suna yin tsafi abinda bai kai ya kawo ba a je a yi tsafi dan karaman hidima tsafi matsafa ne wai za su yi mutane abu kaga na wajen babu ba samu shaidar Allah da yace ulaika humul mu'minuna haqqan ba amma wanda yake dogaro ga Allah subhanahu wata'ala yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya san ba mai iya sarrafawa sai Allah in zai roƙa Allah yake roƙa in zai nemi kariya daga wajensa ne to kaga wannan ya cika sauran siffofi zai fada cikin wannan siffa da aka ambata ulaika humul mu'minuna haqqan kuma Allah ya ce lahum darajatun inda rabbihim suna da matsayi a wajen ubangijinsu darajoji wa magfiratun kuma suna da wata gafara wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake mai karanci thumma zakara fi ma ya'ti asbaba tadullu ala anna al-anfala lillahi wa lirrasul cikin ayoyin da ke tafi sai Allah ya ambaci wasu sabubba da suke nuni cewa ganima fa ga Allah ɗai take da manzansa faƙala sai Allah ya ce.
كما أخرجك ربك من بيتك بالهك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الهك بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
Allah ta'ala ya ce, Kama a kharajaka rabbuka min baitika bil haqqi. To wannan tashbihi malamai sun kai kawo a kanta. nan ma ne ya ce annahu laysa lahum tadbirun fi khurujika bihim kamar yadda ya kasance su sauran muminai ba su da wani tsarawa ba su suka tsara fitowa da kai tare da su ba ba su suka tsara ba Allah ne ya tsara domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyace su ne lokaci guda ba cewa ce gobe ba a lokacin da aka gayyace su kawai aka fita inda an ce gobe kan ai kowa zai zo ko an ce zo a lokacin ne kawai aka gaya aka ce ku zo mu fita shi kenan aka fita kuma da aka fita aka je za a tari ayari Allah bai hada su da su ba suka fake su har magariba ta yi dare yayi suka kwana kashe gari kawai sai suka ga kuma runduna su suna neman ayari sai suka ga runduna na mayaka ba shirya ba to kamar yadda wannan fitar ba su suka tsara ba ai kama akhrajaka rabbuka kaman yadda ubangijinka ne ya fitar da kai min baitika daga cikin gidanka bil haqqi kuma da gaskiya ai alwahyi domin Allah ne masa wahayi cewa an masa alƙawarin ihdat ta'ifatayn wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun kuma alhali wani bangare daga cikin muminai suna kin hakan ai da karuhunan khuruja sun ki wannan fitar da aka yi domin lokacin da suka ga runduna sai suka tsayawa suna inda-inda da farkon lamar suka ce ya manzon Allah baka ce mana za a fito a yaƙi ba an ce za mu fito ne mu tare kaza da mun san yaƙi za a yi ai da mun yi shiri da mun dauko makamai mun yi tattali wasu sun fara faɗan haka a farkon lamarin to har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu tambayoyi ansar ai muhajirun suka bada ansa su Umar ibn Khattab annabi ya ci gaba da yin tambaya har sai da aka samu Sa'ad ibn Ubada yayi bayani zamu ji a karkashin ayar da Allah ya ce wa idh ya'idukum Allahu ihdan da'ifatay to kamar yadda Allah subhanahu wata'ala shine ya fitar da ku alhali wasu daga cikin mu'mine ba su so hakan ba to yanzu ma rabon ganima Allah ɗin shi ne mai tsarawa wanda ya tsara wancan ba ku so ba mun gane abin da fuskar tashbihin ko an ce ku fita ku tare ayari kuma sai Allah ta'ala ya kawo runduna hakan sai ba su so ba sai suka ɗan ji wani abu kamar fargaba ga runduna ta ninka mu sau uku ta fito kuma sun yi shiri mu kuma mai shiri ba amma sai Allah ya ce ku tabbata kuma suka tabbata kuma sai Allah ya ba su nasara akan waɗancan ɗin suka kashe na kashewa suka kama na kamawa ai ba su so ba da farko ko kuma sai Allah ya sanya abin ya zama mai ya zama nasara da alheri gare su duniya da lahira to kamar yadda wancan yake haka lamarin ganimar ma take kamar yadda da kuka zo yin jayayya matasa na cewa ai mu muka yi namu ne sai aka ce a'a yanzu musulunci shi yana da nasa tsarin ba wai wanda ya kamo kifi gorarsa ba ne tarawa ake yi sai abu tsarin musulunci a raba to kamar yadda wannan ɗin ma za ku ji ba ku so a ranku ba to hakan shi ya fi muku alheri mun gane kwatancen ko shi ne tashbihin da aka yi wallahu ta'ala alam wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna al-khuruj an hali wani bangare daga cikin mu'minai suna kin fita ai hadhihi al-hal ai qismatul anfal kamar yadda suke kin fita a wancan lokaci to haka nan a wannan yanayin ma suke kin tsarin ganima da aka kawo musamman waɗanda suke ga su ne da za su tara mai yawa allati ya hukumullahi wanda kuma ita ganimar ma hukuncin Allah ne fitar da annabi da aka yi hukuncin Allah ne to ganimar ma hukuncin Allah ne bi annal anfala lillahi wa rasul ku sani ita ganima baki ɗayanta ta Allah ne da manzansa fi kara ko fi karahatihim laha eh bi annal anfala lillahi wa rasuli fi karahatihim laha na kin da suke yi ma wannan tsarin da aka kawo to mithlu ikhrajika ila badr fi hali karahatihim tamkar fitar da kai ne da aka yi zuwa ga badar alhali fitar ma da aka yin ba sa so amma sai zama alheri to wannan din ma duk da su ba sa so to su miƙa wuya ga Allah da manzansa hakan shine ku zamantowa alheri wa kad kana khairan lahum alhali da din ya zamanto alheri a gare su fa kadhalika qasamul ghanaimi aidan haka nan rabon ganiman ma shi ma alheri ne a gare su su amshi abin da Allah subhanahu wataala ya tsara musu wa zalika Mala ya ce wannan al'amari ya faru ne, Anna Aba Sufiyan na ƙadima bi irin mina Sham. Abu Sufiyan ne ya tafo da ayari daga ƙasar Sham, da mutanen da ba su wuce mutum ashirin ba zuwa talatin, su ne waɗanda suke kulawa da dabbobin. Kuma ya taho da dukiya ta ƙurai shawa, an babba shi sautu na kayayyaki, ya tafi da su ya sayar. kuma ya siyo musu kayayyakin da suke da bukata shi kuma da nasa commission ka san babban kasuwa ne shi ma kuma da nasa to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa umarni akan cewa ya je ya tare su Allah ya nuna masa a mafarki ne ya nuna musu ga can suna tahowa kamar yadda zamu ji duk bayanin amfal din na har zuwa karshe duk akan wannan abin da ya wakkanan ne za a yi ta bayani to Abu Sufyan ya tafo فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليكون ليغنموها sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka fita domin su ribace su ganimanci wannan kaya fa'alimat quraish sai qurayshawa suka samu labari abu sufyan ne ya tura musu wanda zai je ga musu to ya ji labarin muhammad fa ya fito zai tare su zai kwace musu kayansu nan da nan jikinsu na rawa fa kharajat sai ita quraishu baki ɗaya ta fita wa kharaja abu jahal abu jahal ya fito amr ibn hisham la'anahu allah wa muqatilu makkata da manyan mayakan makka li yadhubbu anha domin su kare wannan dukiyar tasu wa humun nafir su waɗannan su ake cewa annafir su kuma waɗancan al'ir al'ir wan nafir sune ihdad da'ifataini at-ta'ifatanin kenan da aka fada al-ir wan nafir annabi ya fasan al-ir to sai Allah Allah ya hada shi da an-nafir ita ce zatu shauka eh ita ce zatu ita ce zatu shauka mayakiya mai tanadin makamai to annabi ba ita ya zaba ba waɗannan yake so ya hadu da su shi yasa aka fita da abin da aka fita da shi babu tanadi ‘yan kulakai da wasu abubuwa da wakai guda biyu domin aje a ɗan bubbuge su a tafo da abin da suka tafo da shi domin ya zamanto rabin abin da an rage abin da aka kwace musu a can a makka don warwaso aka yi a dukiyoyinsu duk yawan dukiyoyin da suka bari warwaso aka yi bayan hijira to don haka aka masa wannan umarni da Allah ta'ala ya ce udhuna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah Allah ya musu izini wa akhadha Abu Sufyana bil 'ir tariqa sahil Abu Sufyan kuma sai ya tafi da ayarin ta hanya na bakin gaba bakin gaɓar ruwa sai ya bi ta wannan wajen ya tafi waje mai nisa ta ƙarƙashin jigayi tsibin wato yashi ta yadda ba za a iya hango su ba hanya ce mai nisa amma sai ya ɗauki wannan ɗin domin ya- ya- ya ya kubce musu eh wakala to sai annabi sal- ko faqila li abi jahl sai aka ce wa abu jahal irja to ai da su al'ir sun samu tsira mun fito ne kuma don mu kare dukiyar mu ai sai mu koma fa aba sai ce ba zai koma ba wasara ila badar ya tafi har badar ya ce sai an kece raini shi bai san ashe wuta zai je ba fa shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da sahabbansa wa qala annabi yace inna allaha wa'adani ihda ta'ifatayn Allah ya mun alƙawari na ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyun nan, tunda waccan ta kubce, to ko wannan ɗin ita ce wanda Allah ya mun alƙawari ashe za a haɗu. Ni Allah ya nuna mun ɓangare biyu kuma ya mun alƙawarin za mu haɗu da ɗaya. To tunda wancan yanzu sun tsira, sun ɗau hanyar Makka, sun mana nisa, wannan kuma ita ce a gabanmu, to ita ce wanda Allah ya mana alƙawari. Ai dogaro ga Allah kenan ko, wa tawakkal ala Allah. asa an tuhibbu shay'an asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun aka ce ku yaki sai suka ji ba sa so to sai Allah ya ce to fa akwai abin da za ku ji ba ku san sa alhali shine fa alheri shi yasa komai in za ka yi ka ba mu Allah zaɓi abin da Allah ya zaɓa maka ka gamsu da shi kawai kana ga cewa kaman ba wannan ɗin shine da dai ba alhali kuma wannan abin shine da dai eh sai kaga wannan din kuma shine alheri sau nawa mutum zaka ga an, an Allah ya zaba masa wani abu shi kuma haka zai riki abin sakainar kashi yana cewa yanzu dai kaza din nan yana ta hangowa na wasu kuma a ƙarshe idan ya haƙura ya rike wannan din sai kuma a gaba ya rike cewa ah Allah mai iko ashe ni ta goma shi na a cikin kaza yake eh ce ashe ni abu nan ɗin a cikin kaza yake Allah ji kan komanda yana kin walda sai ce ah Allah mai iko ne ta kewaye kewaye ashe ni arziki na wanda yake to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ai an mu alƙawarin guda daya don haka tunda wannan aka haɗu da shi shine fawafaquhu ala qitalin nafir sai suka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa za a yaki su waɗannan annafir din wa kariha ba'dhum zalika amma waɗansu kuma sun ƙi haka wa ƙalu suka ce lam nafta'idda lahu kama qala ta'ala suka ce ai mu ba mu yi tattalin yaƙi ba kuma ya yaƙi zai kasance to shine kamar yadda Allah ya ce yujadilunaka fil haqqi sai suke yin jayayya da kai cikin al'amarin gaskiya ana nufin alkital yaƙin kenan da ya tabbata tunda shi Allah ya tabbatar ai shi kenan summiya haqqan an ambace shi gaskiya in huwa kiyanul umma domin fa jihadi shine kasantuwar al'umma eh wallahi da lokacin da ake watsi da jihadi kuma anan ne kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallata Allahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum idan har kuka kasance tabayatun bil ina kuna yin cinikin ina cinikin ina wanne ne cinikin ina eh al'ina ba aina ba aina idza tabayatun bil ina bil kasr bai'ul ina wanne ne bai'ul ina wannan shi kun ji bayanin da ya go shi ne bai ul'ina hassan barakallahu fi mutum ya je sai kaya a wajen mutum bashi sai kuma a ɗan kewaya sai a ce ina kudin kake bukata ya ce eh ko kuma shi ma ya ce to yanzu ni kudin nake bukata ma da zan san me sai ya ce to nawa zaka sayar wannan din sai kuma a saya ƙasa da yadda aka sayar masa ana yi ko ba a yi zai ul'ina A'a, wannan ba bai ul'ina ba ne, wannan bai utakasid ne, karka yi magana kuma kan abin da baka sani ba. Ai, wannan shi ana ce shi bai utakasid, shi kuma ya halatta. bai'ut taqsid ake ce masa bai'ul ina shine shi wanda ya sai da kaya kuma ya saya bi akalla min samanihi ya sayar naira dubu goma sai kuma shi yanzu ya saye shi naira dubu takwas ko dubu tara ƙasa da yadda ya saya kuma yanzu kaga shi wancan ana bin sa bashin dubu goma haka ne ko? shi din ma dai ana yi a cikin kasuwanni ana yi tunan shi ne bai ul'ina ok mu tsaya karatun haka ya kare ko? tashi kai ita wannan aya insha Allah wannan shine bai kudi na nau'i na kamar kudin ruwa nau'i na mutum ya ɗauki buhun masara ko ya karɓi abin nan mai sunan atamfa misali ya karɓi buhun masara ko ya karɓa tamfa ga kuɗin da ya karɓe ta kuma sai ya saida ta a wanda ya ya bashin ya bashi bashin kuma sai a bashi kuɗin da bai kai wannan ba yanzu kaga wannan rarar tana ne yanzu a kansa kawai wata dabara ne kamar yanzu ya zo ne kawai an bashi naira dubu bakwai akan cewa shi in ya tashi biya zai biya naira dubu goma an ɗora masa ruwan dubu uku kamar haka ne kawai sai ake yi waye waye ma Allah dabara ai ma Allah wayo to shine annabi ya ce idan har mutane suna yin irin wannan cinikayya kuma wa akhadtum aznabal bakar ya zamanto ba ku da abinda kuka sa a gaba ku sai a nemo abinci ma'ana kuka rike kunnuwan shanu ya ke nufin ibara ne na cewa kawai alharf noma kawai shi kuka sa a gaba ku dai a samu abinci kawai a tara abinci a dinga ci shine damuwar ku ba sai da waraditum bizar'i kuka yadda da shuke-shuke shuka ne kawai ku da tara abinci a ci wa taraktumul jihad kuka watsi da jihadi sai dai a zauna a ta tara dukiya to matukar kuna waɗannan abubuwa sallallahu alaikum dhulla Allah ta'ala zai mamayar da kaskanci akan ku la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum kuma ba zai cire muku kaskancin ba sai kun koma zuwa ga addinin ku me yake nufi ana nufi mutane sun zama kafirai ne to me yake nufi hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma zuwa ga addinin jihadi ake nufi sai kun koma zuwa ga jihadi domin jihadin shine umda da shine ake ake samun kiyanul ashe saka nan malam yace summiya haqqan an kira jihadi haqqan id huwa kiyanul umma dan da shine al'umma take zamantowa al'umma al'umma da babu jihadi a cikin ta kuma ai ta zan lalatacciya sai a juya ta yadda aka ga dama kamar yadda yanzu muke samun al'amura na kaskanci saboda mutane ba su yarda da jihadi ba, har sai aka ƙago mana wani sabon iya shege aka ce shi ne jihadi mutane suka ƙara nesantar jihadin. Saboda kowa daga an ce jihadi sai tunanin Da'ish, ISIS ya tunanin Boko Haram, kawai da saka bom a cikin masallaci, a ce me ya ce ai muna kashewa kafirai ne kuma a masallaci. To kaga sai aka ba mutane gaba ɗaya an ruɗa tunanin da gangan suka yi ba. algazul fikri ne don a juyar da ƙwaƙwalan mutane ne a kayan jihadi ɗin a sa su kyamaci abin da yake sun san jihadi shine tushe ginshiƙin kafuwar addini to yanzu ba a nakasa shi a cikin zukatan musulmi ya zamanto kwata-kwata ma sun yi watsi da shi baya cikin ajandarsu to in an san in an samu wannan nasara musulmi suka kauda jihadi a cikin ajandarsu to shi kenan lalacewa kuma ta same su kenan ai makida ce gazul fikri ne Allah maido da mu kan addinin mu Allah maido da mu kan tafarki eh Allah mana maganin kafiran nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum